الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه وزويه من كل سوء ومكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى التقوى ثلاث مراتب إهداها حمية القلب والجواره عن الآثام والمحرمات الثانية حميتها عن المكروهات الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني فالأولى تعطي العبد حياته والثانية تفيده صحته وقوته والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته قال الشاعر غموض الحق حين تذوب عنه يقلل ناصر الخصم المحق تضل عن الدقيق فهوم قوم وتقضي للمجل على المدق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka babban masallacin juma'a da ke na cikin jami'ar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau muna a biyar ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan bakwai shekarar miladiya biyar. a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziyyati rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 61 a cikin wani littafi mala yake cewa attaqwa thalathu maratib ihdaha himyatul qalbi wal jawarihi anil athami wal muharramat الثانية حميتها عن المكروهات الثالثة حم الحمية عن الفضول وما لا يعني فالأولى تعطي العبد حياته والثانية تفيده صحته وقوته والثالثة تصيبه سروره وفرحه وبهجته ابن القيم عليه رحمة الله يكي تشوى تقوى متاكي أكني تقوى متاكي أكني إحداها متاكين فرقوه حمية القلب والجوارح عن, المحر... عن الآثام والمحرمات رب زوجيا رب زوجيا دقبوبي رب سودا دقلي ففكا زنبي da abubuwan da aka haramta asaniyatu mataki na biyu himyatuha raba zuciya da gabobi anil makruhati daga abubuwan da aka karhanta الثالثة mataki na uku alhimyatu anil fuduli raba zuciya da gabobi anil fuduli daga komai da ruwana wa ma la ya'ni da abinda bai shafe ka ba fal'ula matakin farko ay almartabatul ula tu'ti abda hayatahu ita ce take bawa ko shi da yake bawa bawa rayuwarsa wasaniyatu mataki na biyu tufiduhu sihhatahu wa quwwatahu tana yana fa'idantar da yana fa'idantar wa bawa da lafiyarsa da ƙarfinsa wasalisatu mataki na uku tuksibuhu sururahu wa farahahu wa bahjatahu tana samarwa da bawa farin cikinsa da walwalarsa waɗannan matakai idan muka kula ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya dunkule duk wani abin da zai shiga ƙarƙashin kalmar taƙwa a taƙwa asali daga wikaya ne ka sa shamaki tsakaninka da wani abu duk abin da ka sa shamaki tsakaninka da shi wannan abu shi ake kira taƙawa to wannan kalma ana amfani da ita don a nuna abin da bawa yake sanya shamaki tsakaninsa da fushin Allah da azabarsa da narkonsa an yi ja'ala al'abdu bainahu wa bainal ghadabillahi wa sakhatihi wa narihi wa azabihi wiqaya bawa ya sanya shamaki tsakaninsa da fushin Allah tsakaninsa da azabar ubangiji to ita ce daga nan kalmar takwa ta samu asali ibnu kathir yana cewa takwa ismun jami'un li fi'li at-ta'ati wa tarki al-munkarat ismun jami'un li fi'li at-ta'ati wa tarki al-munkarat kalmar taqwa suna ne da ya kunshi dukkan wani aiki na da'a ga Allah subhanahu wata'ala da kuma barin abin da Allah baya so in kaga dama kana ito at-taqwa امتثال الواجبات وترك المنهيات كان يتشوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وغضبه وعذابه أن يجعل بينه وبين ذلك وقاية بفعل الطاعات وترك المنكرات باوا يسني تكاننسا da azabar Allah da fushinsa ya sanya shamaki ta hanyar aikata abinda Allah ya wajabta masa da barin abinda Allah ya hana shi saboda haka kaga taqwa a dunkule kana iya cewa tana nufin kiyaye dokokin Allah taqwa kana iya cewa ma'anar ta kiyaye dokokin Allah kula da dokokin Allah shine kai abin da yace kai ka bar abin da yace ka bari wanda shine kula da dokar Allah ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah dar cewa a Hausance an saba fassara taqwa da tsoron Allah tsoro shine al-khawf shi yana amfani da alkhawfu min Allah wa khafuni ku ji tsoro na amma attaqwa yana nufin an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya bi fi'li al-ma'murati wa tarki al-manhiyat saboda ka kiyaye dokar Allah shine taqwa ittaqullaha ku kiyaye dokar Allah ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi yinin nan da za ku koma cikin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala taƙo rabbakun ku kiyaye dokokin ubangijinku wannan ita ce taƙawa saboda haka kaga dukkan wani abin da Allah yake so mutum ya aikata shi ya aikata shi duk abin da Allah baya so mutum ya bar shi ya bar shi wannan ita ce taƙawa idan mutum ya yi haka to ya zo da taƙawa saboda haka taƙawa ita ce rayuwar bawa shi yasa za mu ga cewa alkur'ani ya nuna mana cewa kowa da kowa an umarce shi da takawa ba wanda Allah subhanahu wataala bai umarce shi da takawa ba tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya ayyuhan nabi taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allaha kana aliman hakim Allah ce ya kai wannan annabi ittaqillah ka kiyaye dokokin ubangijinka kada ka yi da'a ga kafirai da munafukai haka nan Allah ya umarci sahabbai wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ya ce wa sahabbai hakika Allah ya ba ku nasara a badar a lokacin kuna yan kadan ba ku da yawa kuna masu rauni Allah ya ce fattaqullaha dan haka ku kiyaye dokokin Allah saboda haka duk wani mai hankali wanda yake hankalinsa mai yana yana da amfani hankalinsa mai amfani Allah ya umarce shi da taqwa fattaquni ya ulil albab Allah ce ku kiyaye dokokina ya ku masu hankali wato duk mai hankali shine wanda yake kiyaye dokar Allah duk wanda ba zai kiyaye dokar Allah ba a gurin Allah ba ya da hankali mahaukaci ne Allah ya umarci muminai da su kiyaye dokokin Allah ya yi wallazi na amuru taƙullaha wa zaru ma baƙiya من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سوراك دم مؤمني الله سبحانه وتعالى يا أمر تشيسو تسيتك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها ديوا شيء القرآن الله ينا كرم مؤمني تسجد أوران الله كهراء أهل الكتاب Allah ya umarce su da takawa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi a gabaninku sune yahudu da nasara wa iyyakum kuma mun muku wasiya an ittaqullah da cewa ku ku kiyaye dokar Allah ku tsare dokokin Allah hakanan Allah subhanahu wata'ala ya umarci dukkan mutane ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane taqullaha taqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda daya saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci kowa da kowa da cewa yayi taqwa da haka babu wanda ya fi ƙarfin a ce da shi ittaƙilla wanda duk zai nuna wa zai nuna ya fi ƙarfin a gaya masa haka to wannan girman kai ne da izza yake cusgarsa wai za ƙila lahu ittaƙilla a kazatul izzatu bil ism hasbuhu jahannam saboda haka kada mutum ya ji damuwa dan an ce da shi ittaƙilla taqilla ba yana nuna cewa bai da takawa bane da ce ka kiyaye dokar Allah ba yana nufin wai baka da ishi bane inda haka ne da Allah ba zai ga annabin sa haka ba ya ayyuha annabi taqilla ya kai wannan annabin ka kiyaye dokar Allah Qur'ani a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya ga mana sifofin masu takawa da zai nuna maka cewa takawa ta kunshi aikata dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala ya umarci a aikata shi da barin dukkan wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya umarni a barsa don ka duba farkon suratul baqara sura ta biyu a jerin surorin mushafi Allah subhanahu wata'ala da ce alif lam min zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Allah ce shi alqur'ani shiriya ce ga masu takawa sai ya sifanta su allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله صفة تاسل وأن نسيه فيه صفة تفرق الإيمان بالغيب ما ستقواسون وأن نسكين إيماني لغيبي الغيب شين أبن دبك غنيبا أما الله دمان زلس سلابر تامكش baka taba ganin shi ba baka taba riskar shi da wata gaba daga cikin gabobinka ba amma kuma saboda Allah da manzansa sun faɗa ka yadda akwai shi ka yadda akwai Allah duk da cewa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ido bai taba riskar ubangiji ba amma duk da haka kai imani akwai Allah kai imani da mala'ikun Allah da baka taba ganin su ba kai imani akwai ranar lahira allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah sannan suke tsaye da sallah masu takawa su ne waɗanda suke yin sallah a lokutan a lokutan a lokutan su suke kula da rukunan su da wajiban su da mustahabban su wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suke ciyarwa daga abin da muka azurta su wato suke da suna da dukiya ta kai zakka suna fitarwa sannan kuma suna yin sadaka ta tadawwi domin neman lada wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wanda suke yin imani da duk abin da aka saukar maka na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani da wannan da abin da yazo daga Allah da manzansa suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina suna imani da wannan suna kuma tabbatarwa daga cewa da cewa daga ubangiji suke wama unzila min qablika da abinda aka saukar gabaninka tattafai da Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabawa koda basu san waɗannan littattafai ba basu taba ganin su ba amma tunda alqur'ani ya ba da labarin cewa an saukarwa da annabawa littattafai sauraka sun yadda a dunkule cewa Allah ya saukarwa da annabawa littattafai wabil akhirati hum yuqinun kuma suna sakankan cewa da ranar lahira wato suna da yaqini da tabbaci cewa akwai ranar ƙarshe duniya ba ita ce madawwama ba hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا wa'ula'ika humul muttaqun waɗannan da sifofi ne da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sannan ya ce wannan shi ne aikin alkhairi kuma masu waɗannan sifofi su ne waɗanda suka yi gaskiya kuma su ne almuttaquna su ne masu taƙawa walakin dalbirra man amana billah da farko imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati imani da mala'iku wan nabiyina da annabawa ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كي إيماني دل التتفند ألا أسوكر تأنباوا وآت المال على حبه تن يباد دوك يسع ضد هنا مثلا تنسان دوك ير دوكا يباير في سبيل الله يباوى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مقصن تنسى دمرايو دمسكيني دمتفين دغزليين كي مسأ wasa'ilina da waɗanda suke tambaya suke roƙo wa firriqabi yake bayarwa wajen ‘yantar da waɗanda aka kama su ko kuma aka tsare su saboda wani dalili ya biya abinda za a ‘yanta su wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakina wa ibn as-sabil wa aqama as-salata wa ata az-zakah ya tsaye da sallah ya bada zakka sanace wal mufuna bi ahdihim idha ahadu sune waɗanda in sun yi alkawari suna cikawa ba sa alkawari a yi yarjejeniya da su su karya yarjejeniyar da aka yi su duk abin da aka kulla da su na yarjejeniya suna tabbatawa su ga cika wannan yarjejeniya wasabiri na fil ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba's da waɗanda suke masu yin haƙuri fil ba'sa'i lokacin da ake cikin yunwa da su yi haƙuri wa dharra'i ko cuta lokacin da ake fama da cuta da rashin lafiya za su yi haƙuri su dangana da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wahinal ba'as da lokacin da ake cikin yaƙi. Allah ce, Ula'ikan lazina sadaku, waɗannan su ne suka yi gaskiya, su suka yi gaskiya cikin duk abin da suka faɗa na cewa su mumine ne. Wa ula'ika humul muttaqun Allah ce, waɗannan su ne masu taƙawa. haka nan Allah ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يجي كي gaggawa zuwa ga wata gafara daga Ubangijinku da kuma aljanna wanda faɗinta faɗin sama da ƙasa iddat lil muttaqin an tanade ta dan masu takawa an tanade ta saboda masu takawa sai Allah ya shiga fadar sifar masu takawa allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wadanda suke ba da dukiyarsu dan Allah a lokacin da ake cikin walwala ko lokacin da ake cikin wahala lokacin da ake walwala ana da shi su ɗauka su bayar don Allah ko kuma lokacin da ake bukata tsananin bukata ake cikin wahala su ɗauki dukiyarsu su bayar don Allah walkazimin alghai da waɗanda suke gintsa fushinsu za su yi fushi amma za su danna zuciyarsu ba za su bari fushinsu ya fi ƙarfinsu ba zuciyarsu ta fi ƙarfinsu ko shaidan ya fi ƙarfinsu wal'afina anin nas waɗanda suke yin afuwa ga mutane waɗanda suka yi musu ba daidai ba sukan yafe musu ba nan ba ma har sukan kyautata musu bayan yafewar kuma su bi su da wata kyauta ta musamman wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyauta to allazina idza fa'alu fahishatan sune wanda in suka aikata mummunan laifi shine saban Allah suka yi wani aiki na kabira aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar barin wani abu na wajibi da Allah ya wajabta musu ba su aikata shi ba zakarullah sai su tuna Allah wastaghfaru li dhunubihim nan take sai su nemi gafarar ubangijinsu wasu su tuba zuwa ga Allah ومن يغفر الذنوب الا الله وانين yake gafarta zunubai ba Allah ba babu shi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa dogewa su zarce akan abin da suke yi na laifi alhalin suna sanar cewa laifi suke yi wato yana nuna maka cewa masu takawa ba yana nuna cewa ma'asumai bane ba za su yi laifi ba amma bambancin su da masu aikata laifi sauran masu aikata laifi su idan har suka aikata laifi to za su yi gaggawar tuba zuwa ga Allah ba za su taɓa dogewa akan wannan laifin ba su ci gaba da yinsa alhalin sun san laifi suke yi ba sa dogewa a kansa to kaga nan masu fofi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata na masu takawa haka nan Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون kaga wannan sifa ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da ita ta yawan ibada da ba su takaita akan aikata wajibi kadai ba ba su aikata ba su takaita akan aikata farilla ba a har ma suna aikata abinda bai zama farilla ba shine na tadawwi Allah subhanahu wataala da yake ba da labarin irin yadda zai musu sakamako da gidan aljanna da idanun ruwa na marmaro gidan aljanna sai faɗi sifarsu akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin gabanin wannan sakamakon gabanin su samu gidan aljanna sun kasance masu kyautatawa ne me suka yi na ihsani kanu qalilan min al-layli ma yahja'u dan lokaci kankani suke samu su yi bacci da daddare suna tashi su yi ibada su bauta wa Allah a cikin dare wa bil ashari gefan asuba kuma da zan ce asuba ta kusa dan lokaci kankani ya rage sai kuma su zauna suna istighfari wato wannan ibadar da suka cika dare suna yin ta ba za ta sa musu jiji da kai ba ko su rika jin cewa su sun gama aikin da aka dora musu koko a sun ibada su jiran lada kawai suke a'a suna istighfari dan ba su sani ba Allah ya karba ko bai karba ba saboda haka ubangiji ya ce to wannan sifa ce tasu wato su masu takawa hakanan ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su inda yake cewa qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هكذا أبنجي سبحانه وتعالى أولا آير يصفا تاسو كاوى وأن أيكه ce su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tanadar musu da gidan aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu saboda taƙawarsu Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da yin addu'a alladhina yaquluna rabbana innana amanna suna tawassuli da kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suna yin tsari da aikin su mai kyau shine imani rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta Allah ce as-sabirin sune masu hakuri as-sadiqina sune masu gaskiya wal munfiqina was-sadiq as-sabirina was-sadiqina wal qanitina sune masu da'a ga Allah subhanahu wataala wal munfiqina masu ciyar dukiyoyinsu dan Allah subhanahu wataala wal mustaghfirina bil ashar sannan masu neman gafara a goshin asuba bayan sun bauta wa Allah cikin dare amma zuciyarsu tana nuna tana gaya musu cewa har yanzu basu ba wa Allah haƙƙinsa da ya dace su ba shi ba don haka suna neman Allah ya gafarta musu Allah ce duk waɗannan sifofinsu ne in ka karanta alkur'ani a cike yake da bayanin sifofin masu taƙawa kuma za ka ga cewa dukkan wani aiki na alkhairi sun wato sun siffantu da shi tun daga aikata abin da yake wajibi da barin abin da yake na haramun da aikata ayyukan da suke na mustahabbi wanda suke ba su zama na dole ba daga cikin abin da zai nuna maka matakin takawa dinnan ba bakaran mataki ba ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kirawo shi mafi alkhairin guziri duk abin da za ka tanada an san guziri wata bukata ce ta larura ga matafi matafiyin da zai yi tafiya ba guziri to a kowane lokaci halakarsa tana jiransa ne ya tashi ya shiga dokar daji ya kama hanya ya shiga gurmin daji ba gida gaba ba gida baya amma ba da guzurin komai a tare da shi ce shi mai tawakkali ne ya dogara ga Allah Allah zai kakkabo masa da abincinsa daga sama to kaga wannan bai san menene tawakkali ba saboda haka a kowane lokaci yana tunkara halakarsa ne duk wanda zai tafiya dai da hankali tare da shi to zai zai guzurin abincin da zai ci da abincin da zai sha da ruwan da zai sha a halin tafiyarsa musamman a wancan lokacin da ake tafiya mai nisa a watanni ko in ci a yi kwanaki a yi satuttuka ana tafiya kowa yana tafi da guzurinsa da Allah ya maganar aikin hajji a lokacin ana tafiya ne yawa wasu suna tahowa da kafa wasu akan abin hawansu abin nan a raƙumansu kowa yana tafiya da guzuri Allah ce fata zawwado sai ce fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri amma ku sani mafi alkhairin guzuri shine taqwa shine taqwa wato kiyaye dokokin Allah tafiyar da zaka yi kai kokari ka ka kiyaye dokar Allah tun lokacin da ka fita daga gidanka har ka je ka dawo wannan shine guzurin da yafi kowane guzuri Allah ya nuna taqwa ita ce mafi kyan tufafi da mutum zai ado da shi babu abin da mutum zai kwalliya da shi kamar taƙawa ka kiyaye dokar Allah ka tsare hurumin ubangijinka ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair Allah ce ya ku ƴan adam qad anzalna alaykum libasan hakika mun saukar muku da tufafi yuwari sawatikum da suke sitirta tsiraicinku yace warishan da kayan ado duk mun saukar muku wani ba su taƙwa zalika khair amma tufafin taƙawa wannan shi ya fi alkhairi wato ka ƙawata kanka da bin Allah da barin abin da ya ce a bari wannan shi ya fi komai yi maka ado kai ka zama abin sha'awa duk abin da za ka sanya na kwalliya a jikinka matuƙar zuciyarka babu tsoron Allah babu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to kai kazami ne kazami ne na gaske masu imani da mala'iku a kazami suke ganin ka abinda zai sa ka yi haske ka yi kyau a idan bayan Allah na kwarai da mala'ikun Allah shi ne taƙawarka wannan sitirar ita ce za ta ba da sha'awa idan tana tare da kai amma ba duk wani kyalekyale da za ka sa jikinka ba idan ya zama zuciyarka ba ta kawa ciki shi ne Allah ce wani ba su takwa zalika khair kuma kamar yadda muka gani ita ce wasiyar Allah wasiyar Allah ga waɗanda suka gabata wasiyar Allah ga wannan al'umma wasiya shine umarnin da yake da ƙarfi duk wasu in aka ce wasiya shine umarni mai cike da ilzami shine wasiya Allah ce wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah kuma dukkanin annabawa da suka gabata abinda suka fara gaya wa mutanen su kenan kula da takawa su kiyaye dokokin Allah cikin suratul shu'ara zamu ga wurare daban-daban Allah ya ambaci annabi nuh ya ambaci annabi hud ya ambaci annabi lut ya ambaci annabi shu'aib dukkaninsu kowanne daga cikinsu yana cewa mutanensa ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un kowanne daga cikinsu sai ya faɗa wa mutanensa wannan me yasa ba za ku yi taƙawa ba ala tattaqun me zai hana ba za ku yi taƙawa ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa ati'un dan haka ku kiyaye dokar Allah kuma ku yi min da'a saboda girman taqwa ya zanto tana da sakamako babba a gurin Allah subhanahu wataala cikin sakamakon wanda ya rike taqwa shine samun ma'iyya ta ubangiji ya zama tare da Allah subhanahu wataala da taimakonsa da agajinsa da kulawarsa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wallahu ma'al wallahu ma'al muttaqin inna Allaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu takawa inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da waɗanda suka yi takawa wal ladina hum muhsinun da waɗanda suke masu ihsani haka nan yana daga cikin sakamakon takawa bawa ya samu wilayatullah ubangiji ya jibinci lamarinsa kana so Allah ya jibinci lamarinka kiyaye dokar Allah tsare dokokin Allah Allah ce wallahu waliyul muttaqin Allah shi ne majibincin lamarin masu takawa duk wanda Allah ya jibinci lamarinsa to babu sauran fargaba da tsoro tare da shi inda Allah ya jibinci lamarinka shi kenan ba ka da wata fargaba ba ka da wani tsoro tare da kai daga cikin sakamakon masu takawa mahabbatullah za su samu san Allah subhanahu wataala wanda shi ne ƙololuwar abin da ba wa yake su a ce Allah yana son ka to bai karasa ba abin da karasa a ce rabbus samawati wal ard yana sanka a wannan rayuwa duk wani babba da aka nuna aka ce yana sanka dadi zaka ji ko labari ake aka ce ai gwamna yana sanka sai ka dinga ji Allah kuwa Allah kuwa bari a ce shugaban kasa yana sanka sai ga taka tarufa kai ba ba ka da matsala to kuma bari a ce rabbus samawati wal ard yana son ka bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin lace duk wanda ya cika alkawarinsa ya kuma yi takawa to Allah yana son masu takawa sannan rahamar Allah masu takawa take baibayewa Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay ce fa sa'aktubuha lillazina يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون التي ورحمتي وسعت كل شيء رحمتا تايل وتكومي لكومي فسأكتبها لسنذر ربوتاتا للذين يتقون قوانا لسكي ما ستقوى كاقا wannan shine maganar alqur'ani ita ce maganar alqur'ani cewa masu takawa su Allah zai rubuta musu rahamarsa mai alburda cikin alburda yana cewa da Allah rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasab al-isyan fi al-qasam shi mawaki ne ka adamu a mawaki ne ba malami bane mai alburda kamar yadda na sha faɗa ba malami bane shi mawaƙi ne haka yana zuwa yi kwaram nan ya doki mutane nan ya yi baranen da sauransu to amma kuma kamar da aka sani duk wani duk wani musulmi yana son annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai so ya ba da wata gudunmawarsa shi ma a ta bangaren da yake ganin ya dan ya dan kware a nan ya ba da wata gudunmawa ta soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya rubuta alburda din an gane ba wai an ce laifi yayi ba da ya rubuta shi abinda zai iya yi kenan yadda mai ilimi zai ba da iliminsa mai dukiya zai ba da dukiyarsa mai karfi zai ba da karfinsa ya taimaki addinin Allah da shi to shi kuma mawaki ne saboda da wannan waken shi kuma zai ba da tashi gudunmuwar to amma kuma wani abin in ba ilimi sai ga mutum ya kafasa ta zami shi yana ganin ya yi daidai amma ko a gurin malamai za a ce ba daidai kai ba ga wannan baitin yana cewa la'alla rahmati rabbi la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ina tsammanin rahamar ubangiji lokacin da zai raba ta yake raba rahamarsa ta'ti ala hasabil isyan fil qasami gurgudan laifinka gurgudan rahamar da zai baka to kada wanda yafi kowa laifi shi fa zai fi samun rahama to shi kuma Allah yana cewa fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun to shi kuma yana cewa ta'ti ala hasabil isyan kaga in muna san rahama kenan a yadda yake nuna to bi ta saban Allah kawai sai sai mu samu shi a tsammaninsa haka ne amma ba haka ba ne yana daga cikin sakamakon da mai takawa yake samu a wajen ubangiji Allah yana karɓar ayyukansa Allah yana karɓar kyawawan ayyukansa inda ma ya taƙabbalu Allah minal muttaqi Allah ce Allah yana karɓar aikin masu takawa ne kawai inda ma tufidul hasan to babu waɗanda Allah yake karɓar aikinsu sai masu takawa ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan shi yasa bawa yana bakin kokarin sa yaga yayi aikin sa dan Allah sannan sai roki Allah ya karba masa rabbana taqabbal minna annabi ibrahim annabi ibrahim da annabi isma'il suna cika umarnin Allah ne na su gina dakin Ka'aba na farko umarni ne Allah ya ba su na cewa su gina ɗakin ka'aba kuma suka zo suna cika wannan umarnin kuma aikin da suke yi wani babban aiki ne da babu irinsa gina ɗakin Allah amma duk da haka ba su sakankance cewa ai in suka yi wa Allah wannan aikin ba sai dai su jira da biya su kuɗin leburanci إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم suna daga ginin amma suna addu'a Allah ka karba Allah ka karba saboda haka kada bawa ya rika ruduwa da abin da yake yi wa Allah na bautarsa ya rika jin cewa ai shi kawai in yayi kawai dole a karba shi ya gama wannan saboda haka sai a jira na gobe amma da yau da ya gama ba abin shi komai ya kasani ka roki Allah ya karba nabi ya yanka abin adayarsa ya ce Allahumma taqabbala hamin min Muhammadin wa ali Muhammad Allah ka karba Allah ka karba daga gare ni ka karba daga iyalaina annabi kansa yana addu'a Allah ka karba to daga cikin abin da yake sa Allah ya karbi aikin bawa shine takawar da take tare da shi lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum sauraka wannan takawa din ita ce za ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi sannan takawa ita ce mizanut tafadul bainan nas da ita ake da ita Allah subhanahu wata'ala yake auna fifikon mutane ake auna matsayin mutane a gurin Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum saboda haka a gurin Allah subhanahu wata'ala ba yana duba kabilar da mutum ya fito daga cikinta ba ne ko yana duba irin ginin gangan jikinsa ko surarsa ko yana nuna kasar da ya fito ko daga zurriyar da ya fito duk ba wannan ba ne a gurin Allah wannan bambance-bambancen ubangiji ya yi shi tsakaninku ne don kusan juna amma ba shi ne ma'auni a wurin Allah ba inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku taqawa shi ya fi daraja shi ya fi karamci a wurin Allah subhanahu wataala saboda taqawa ita ce ma'auni a wurin Allah da ita yake auna matsayin bawansa sanan da taqawa ne ake samun kowace albarka duk abin da kake so Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka dukiyarka ‘ya'yanka rayuwarka zuriyarka matsayi da Allah ya baka iliminka ko menene da kake so ubangiji ya masa albarka to gauraya shi da takawa sa tsoron Allah a ranka kiyaye dokoki ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya albarkace abinda duk kake kake son ya albarka ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah ce walau anna ahlal qura da a ce mutanen alƙaryu amanu za su yi imani wattaqau su su yi taqawa da za su yi imani su yi taqawa in ji Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da sai mun bude musu albarkatai ta sama da ƙasa kamar yadda yake faɗa wata aya law annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim za su tsayar da dokokin da Allah subhanahu wataala ya saukar musu a cikin littattafansu su yi aiki da abin da muka saukar musu la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci ta sama da sun ci ta ƙasa ƙarƙashin kafafuwansu da yau za a yadda a dabbaka wannan a rayuwa a gani sai kaga Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin komai naku la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Allah zai bude musu albarkatai ta sama da albarkatai ta ƙasa mu duba mu ga lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa wasu al'ummomi da suka yi biris da wa'azi suka yi watsi da wa'azi suka ki aiki da umarninsa falamma nasu ba zakiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay fatahna alaihim abwaaba kulli shay ba ce barakat ba فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون da suka yi biris suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ce sai muka bude musu kofofin komai sai muka yalwata musu suka yi ta ganin arziki ta ko'ina amma ta lalace wa umli lahum inna kaydi matin ta lalace ubangiji yake musu kaidin ubangiji yana da ƙarfin gaske falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu sai da suka suka shiga farin ciki da abinda aka ba su akhadnahum bagtatan sai muka kama su ba zato ba tsammani sai ga su a tsiyace malam sai ga su tsiya tsiya to amma wanda zai yi taqwa ya imani ubangiji cewa zai buɗa masa albarka fatana alaihim barakatin min fatana alaihim barakatin min as-sama'i wal ard haka ubangiji yana sanya albarka ga dukkan wani wanda ya sanya taqwa a cikin komai nashi shi yasa zaka ga da dama daga cikin al'amuran mu sai kaga gashi an dauko abu ganga ganga amma kuma sai ga ya lalace saboda ba a sanya takawa a cikinsa ba mutum ne zai yi aure maimakon ya kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala ya yi abin da yake shi ne abin da Allah zai yarda da shi ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta masa samun aure maimakon ya gode wa wannan ni'ima da Allah ya masa to a karan farko sai ya gina aurensa akan saban Allah a tara makaɗa a tara mawaƙa a cakudu maza da mata a raƙashe a yi saɓan Allah iya iya iya iya yadda aka ga dama wai kuma a ce ana son wannan aure ya albarka ko ana son zuriya da za a samu ta hanyar wannan auren ta ya albarka ta ina tiran gini tiran zane an riga an saki layi in ana son albarka to a kama hanyarta a bi hanyarta duk mutumin da zai je wani gari to sai ya bi hanyar garin ya kama wata hanya daban gari yana gaba sai yamma shi ba san wahala kawai yake yake Allah subhanahu wataala yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai fitar da mutum daga cikin kunci yayin da ya zanto ya sanya takawa a zuciyarsa ya kiyaye dokar Allah duk abin da zaka sa tsoron Allah a cikin sa to duk kuncin da aka shiga Allah zai fitar da kai cewa man yattaqillaha sharadi ne wanda duk yayi takawa kiyaye dokar Allah ja'al lahu makhraja zai sa masa mafita saboda haka ba za ka taba cika sharadi ba ubangiji kuma bai cika maka alkawarin sa ba in kaga baka samu abin da kai yayi maka alkawari da shi baka cika sharadin ba da za ka yi ta to ubangiji zai samun maka mafita a cikin lamarinka wa yarzuquhu min haythu la yahtasib shi kuma ya azarta shi ta inda baya tsammani yana daga cikin sakamakon takawa da bawa zai yi shine ubangiji subhanahu wataala ya bashi ido da zai iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ya ba shi basirar da zai iya gane tsakanin ƙarya da gaskiya ya yi wanda zai amanu in tattakullaha ya ja'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani in tattakullaha in kuka kiyaye dokar Allah kuka tsare dokokin Allah ya ji allakun furkanan zai sanya muku abinda za ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi duk mutumin da zai tsarkake zuciyarsa ya bi Allah to babu wani abin da zai shige masa duhu babu wata barna da za ta zo ta tafi da shi wata ambaliyar banna za su zo ba tafi da shi ba Allah subhanahu wataala zai sa masa basira da zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ya ja'al lakum furqanan ay ma tufarriquna bihi bayna al-haqqi wal batil sanne ya gafarta muku zunubanku ya kankare muku laifukan ku ya gafarta muku zunubanku saboda haka yana daga cikin sakamakon taqwa takfirus sayyi'at ghufranuz dhunub Allah ya gafarta maka zanubanka kankare maka laifuffukanka ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokar Allah kuma ku faɗi maganar da take daidai faɗi maganar da take daidai kan ku faɗi ƙarya kan ku faɗi yasasshiyar magana yuslih lakum a'malakum sai Allah ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku dhunubanku duk wani abu da yake wahalar da kai ka kasa gane gabansa da bayansa to ka sa ta kawa a zuciyarka ka kiyaye dokar Allah ka bi Allah za ga ubangiji ya ka maka sauki ya warware maka abin da ya zama maka kulli ka kasa gane gabansa ko bayansa kamar yattaqillahi ja'al lahu min amrihi yusra Allah ce duk wanda ya takawa Allah zai sanya masa sauki cikin lamuransa sannan zai samu husnul aqiba kyakkyawan ƙarshe zai yi kyakkyawan ƙarshe a rayuwar duniya da ta lahira annabi musa allah yana cewa ƙala musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yace ku kiyaye dokokin Allah ista'inu billah ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri innal ardha lillah ƙasa ta Allah ce yurithuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa sai ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau kyakkyawan karshe yana ga masu takawa duk wanda ya sa Allah a zuciyarsa kuma ya kiyaye dokar Allah ya bi Allah to karshen sa baya baya lalacewa ba zai mummunan karshe ba yace tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal'aƙibatu lilmuttaƙi Allah ce waɗanda gidan lahira ce wadda mun sanya ta ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a bayan ƙasa waɗanda suke nuna isa da girman kai a bayan ƙasa ba a waɗanda suke tawalu'u waɗanda suke ƙasƙantar da kansu ba sa nufin ɓarna a bayan ƙasa sai Allah ce wal'aƙibatu lilmuttaƙi kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah kyakkyawan ƙarshe a lahira shine samun aljanna aljanna shi ita ce kyakkyawan ƙarshe masalul jannatin lati wu'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al-kafirin an-nar wace masalul jannati allati wu'ida almuttaquna misalin aljanna wacce Allah subhanahu wata'ala ya yi wa masu taƙawa alkawari da ita ta jirimin tatiyar alhar ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashinta ukuluha da'imun ‘ya'yan itatuwanta dawwamammu ne ba sa yankewa wa zilluha hakanan inuwata ba ta yankewa Allah ce tilka uqbal ladina taqaw wannan shine ƙarshen sakamakon ƙarshe da waɗanda suka yi taƙawa wa uqbal kafirin annar ƙarshen kuma sakamakon ƙarshe na kafiri ita ce wuta Allah ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar wa'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin وأنهار من عسل مسفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الله سبحانه وتعالى ce misalin aljanna wacce ake yi wa masu takawa alkawari da ita ashe kaga aljanna da abin da yake cikin ta duka na masu takawa ne innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir don haka ita taƙawa kamar yadda muka zaka fahimta mataki-mataki ce kamar yadda ibn qayyim ya faɗa babban matakinta shine ƙaurace wa zunubai ka ƙaurace wa zunubi aikata zunubai ka ƙaurace wa abubuwan da Allah ya haramta da wannan ne zuciyarka za ta samu rayuwa dan za ka samu rayayye a gurin Allah rayayye a gurin Allah ba shine wanda yake motsi a bayan ƙasa ba a'a shine wanda zuciyarsa ta rayu da da'ar Allah subhanahu wataala shine rayayye duk wanda zuciyarsa babu Allah babu manzansa babu gaskiya a zuciyarsa ta wanda matacce ne koda kuwa ya fi kowa lafiya aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha to matakin kaucewa dukkan abin da yake saban Allah ne sawa'un saban da yake ta'allaka da zuciya kamar munafici kamar riya kamar hasada ko sakon da saban Allah da yake ta'allaka da, da gabobi kamar zalunci ta'addanci da, aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta maka da gabobinka to wannan mataki shine mafi kololuwa mafakin takawa sannan matakin da yake biye masa shine matakin kaucewa abin da yake makaruhi shi makaruhi shine wani abin da aka hana amma ba a tsananta ba ba a so amma ba a tsananta ba idan kai ba za a rubuta maka alhaki ba amma in ka bari zaka samu lada shine makaruhi to yana daga cikin mataki na takawa irin waɗannan ba ka basu fa man ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdi duk wanda zai bar abin da yake da shubuha to ya kubuta da addinin sa da mutuncinsa shi yasa bayan Allah na kware sukan bar halal dan gudun kasu fada cikin haram duk abin da suka gani akwai wani ɗan ɓirɓishin wato haram a ciki ko shubuha a cikinsa to za su bashi ko da kuwa a zahiri halal ne wannan shine mataki na biyu na takawa sannan mataki na uku shine tarkul fudul al fudul shine kada ka wuce abinda Allah ya halatta maka na mubahat to ka takaita akan abinda ya zama maka larura kada ka zarbe ka zarme cikin aikata mubah an san akwai abubuwan da Allah ya halatta mana duk wani abu mai amfani a bayan ƙasa Allah ya halatta maka shi to amma kakka zaki kakka zaki wajen aikata mubah wannan mataki ne shi kansa na takawa mataki ne na takawa al-fudul kamar da muka ce shine wuce iyaka cikin aiki da abin da yake mubah wato halal akwai alfuduli bai ulfuduli da ake faɗa wajen fukaha shi ne kamar mutumin da bai mallaki abu ba ba nashi ba ne sannan ba wakilci aka ba shi ba sannan ba bai da wilaya a kansa kuma ya zo ya tasarrufi a ciki shi ne suke tasarrufin fuduli ka ɗau kayan wani kawai ka je ka sayar ka kama ta kuɗin kaga to saboda haka in ka ka masa kuɗin in ya yarda ya karɓo wannan kasuwanci da kai masa shike da in bai karɓa ba dole a je a karɓo kayan nan a mai da kuɗin nan to wannan shine tasarruful fuduli in fuduli yayi abinda ba a sa shi ba to sannan shiga cikin abinda bai shafe ka ba bai da wani amfani da gare ka ta duniya wala na lahira shi ma duk yana cikin fudul shi yasa ya ƙara maka da wama la ya'ni abinda bai shafe ka ba shigarka cikinsa kawai shiga sharu ba shanu ne ba wanda ya gayyace ka to wannan yana daga cikin takawa shi ma barin waɗannan abubuwa to wannan zai sa ka samu kwanciyar hankali ba ka shiga cikin rigingimu ba akwai wasu mutane komai da ruwansa komai aka zo sai an sa shi a ciki in ba a sa shi a cikin ma ya zama matsala to kaga wannan kullum yana cikin matsala da sanda aka sa shi a cikin wani abu duk abin da ya faru a cikin wani abin da shi a ciki tare da cewa inda yayi shiru ba ruwansa bai shafe shi ba to duk wannan shi yasa yace والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته yayin da zai bar abin da ba ruwansa ba da amfani a gunsa ya zira ido kawai ya kyale masu abin su je su ta in kansu sai ya zauna da lafiya sai zauna lafiya amma in zake shi komai a sashi a ciki wani haffushi yake in ana abubuwa ba a sashi ba kuma da a sashi da ka a sashi duk ɗaya ne amma ta damuwa ba a sashi ba to irin wannan kullum yana cikin damuwa kullum yana faɗa da mutane lokaci yayi zamu tsaya a nan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu